عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القل يا سنا وصناء فإنك يا ياسين طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق تغيير العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا وذروا وما يحتفلون وكذلك زين لكثير من المشركين يوم ولا شيء يشاء fitowarwa na bada shi lafiya Allah ya mana kwana barkan da Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika dalil kathiri min mushkina kan al-awladi shuraka a kamar da a karatun baya aka karanta cewa Allah ya faɗi tunda ayoyi suna magana halarci da haramci shar'an haka bayan bautawar gumakan da suke yi kuma cewa suratul al'ani ta baya ai ai aiki ta suratul al'ani nan sun ne guda kusan hudu suke fassara aya aya ta take ma da Allah ya bayyana wala sa'idati wala wasilati wala ha'a ولكن الذين كفروا يبتلون شيء ذلك افتراء على الله افتراء على الله افتراء على الله ولكن الذين كفروا يكتبون الله يكذب واكثرهم لا يكذب تندك وجعلت الله ماذا حركة الأرشان قل لا أجلس ما إلي محرما على طائر من أمر حركة تقول تعالى أكل ما حرم ربكم عليه دون شمعة ما تعلم غير تكلم أكيد الصراحة wacce take ta kunshi karatu ta wannan sura na sattul al'ada cewa wajen shar'antawa ko halattawa ko haram yasa a ƙarshe ma Allah ya ce annabi ya kira su ce ku zo in biya wa abin da ni Allah na haram ba waɗanda kansu suka ta'ala asli ma haram to shi ne ba ku gani da bayyana da kafin bin mushkila kan al'aula cikin shar'antawa da shekaru suke yi wa kafirai da su kai masu mutum gumaka duk da su gumakan ba sa shara'anta su su gada kawai ake su amma ba saboda ba su da irada ta ba su da komi nasu to aljanu shekaru ke shara'antawa a maimakon gumaka su suka shar'anta musu bahira baha'ir da sawa'ir da wasa'ir da hawali duk waɗannan shaidanin suka shar'anta musu kamar yadda kuma karanta jiya abu lahari shi ne farkon kafin da tun a jahiliya ya ɗauko gunki hubal ya yi tafiya ya je musu da karabansa to har da shar'antawa har da shar'antawa a wajen shaidanin su ga yadda suka shar'anta haka ya karɓo kuma kada manta ya yi wani jinoni su a dukkan alalabi su ko cewa a dukkan kafin mana jinsi ya bata jikin kuma mana jinsi yadda maulana shi ya karanta mana cewa shaidanin na shar'anta musu waɗansu abubuwa na tsari ku yi kaza in kuna son biyan bukata shaidanin sun ji misali ku kashe kaza ko ku yanka kaza ko mutum ya gina da mahaifin Allah ya kiyaye ko da yarsa ko yadda dai ƙungiyar maza ba a yanzu a duniyar da muke ciki mata. Da aka waɗancan da ayi da gaba zamanin sun mutu yanzu da mutane yanzu ake wanda duk da yana irin wannan harkar da shi ake irin ƙungiyoyi na maza ba. Kan ta wuya da su rakawo to sai suka sharanta musu ciki har da kashe ‘ya'yansu. In ba a mutu ba karatun jiya mun ɗauko hadisin addinin hajji radiyallahu ta'ala anhu sahabi wanda da kirista ne ga larabi da musulunta da ni kira sai ya mu ita ga du'a ba wa rubana babu dini da wasan maryam sai ce ya rasulullah ai kun dauke su alheri ba ba a bauta musu ba a musu yake ba a halatta muku ha ku karɓa ita ce ba a halatta muku halatta ku karɓa ita ce to ai wannan shine shine Allah ta wa shine arbabul dini da to ba ga wannan shekaru da suka bayyana musu kashe ƴaƴansu ba su da su kawai shekaru amma shar'anta a wasu kamar an raba bautar kashi kashi sujjada zuwa guma shar'antawa su karɓa wajen shekaru shira shara biyar duhu don su halakar da su saboda suna kashe ƴaƴansu mata su larabawa suna cewa wai tun da almala'ikatu banatul layi alfiqul banat bil banat tunda malaiku ya yi Allah ne mata in kuma ji mata ku kashe su ku haɗa da wancan malaiku ku ji shi ke da su ruwa wani suna tsoron a jin kunya in ya mutu girma suna tsoron a yaƙi a farauce ta ka zama farautacce yaƙi suna tsoron a mata fyaɗe ya zama abin kunya suna tsoron to gara ma ce ba ta ya zama su zaman lafiya haka shi haka shuraka yurdun don su halakar da su wani yalbi su alaihim dinahu don su rikita musu addinin su na annabi Ismail alaihi salam wanda ita ce ainihin shari'ar da suka gada don su rikita musu wannan kamar da kuka Abu Abdullahi shi ya fara kanta shari'ar annabi Ismail wanda ya kawo wannan dinki Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya ga dama ma fa'alu da su aikata wannan tabbatar da mashi'ar Allah cikin cikin afuwan haka ya koma wa rabbukan ganiyyu zurrahama ubangiji ka ya wadata da barin dukkan talibai da ka ko sun yi umma kada ɗauka sun fi ƙarfin sa ne sun gagara ne a haka ya ga dama duk inda kika abu ya faru na sabawa a mai gida a gidansa basarake a masarautarsa shugaba a ƙasarsa ko gwamna a jiharsa ko ba haka yaso ba ta yi ya so gyara abin ya gagara amma shi Allah ba haka duk abin da ya faru nan ko da bai ko da ya haramta to mashi'arsa kam haka ka ga dama yadda kullum shi yake biya mana wa amruhu yughayyiru irada in amma amru ta'ati ibada cewa umarnin Allah na sabawa da ibada yana cewa wala yarda li ibadihi kufra amma wa in tashkuru yardahu lakum Allah bai taɓa yarda wa bayansa su kafirce ba amma kuma a mashi'arsa haka ya hukunta amma a yardarsa yadda yarda ba haka yardarsa daban mashi'arsa wannan aya raddi ne ga kadariyawa wanda suke da ra'ayin cewa kowa shi ke kaddara ayyukansa babu sa hannun Allah a ciki ko alheri ko sharri su kadariyawa kamar mai da martani ne na jabariyawa da jabariya ta bayyana mutane suna ta aikata fa alfasha da sunan ai haka Allah ya ga dama ba dan Allah ya ga dama da bai haka ba to da jabariyanci shi murji'anci shi ya haifi jabariyanci ainihin murji'anci kuma ba maslak ne akadi ba mawqif ne da sahabbai suka ɗauka da farko kan wata ƙabiya musamman guda ɗaya shine yaƙin jamal da yaƙin sifin an samu manyan sahabbai suka ɗauki shiyada su ba ba su goyi bayan sayyidina ali ba ba su goyi bayan sai da Aisha da Talha da Zubair ba a jama. A cikin ba su goyi bayan sai da Ali an yaƙi Muawiya ba ba su goyi bayan Muawiya. A cikin su akwai Sa'adun Nabi Waqqas, akwai Abdullahi dan Umar, akwai Muhammad bin Maslama al-Ansari, akwai Usama bin Zaid. Waɗannan suna fitattu a cikin suka ce mu sai da Ali muka baya. Amma kamar haƙuri ba za mu je yayin nan da kai ba sa'adu yana cewa don Allah in yana masa kaman zolai zolai da yake azan sa'adu da yana da du'a yana da banda wani lokaci har manzo Allah ma yana yi wa haka sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ka ban takobin da in na je na sari kafiri zai sari shi amma in na sari mun ne takobin zai biya ba zai sari shi to nan zan je yake shi kuma Abdullahi Umar yace wallahi tunda Qur'ani ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa takuna dinu kullu lillah ku yaƙe su har sai ya zama babu wani shirka da ya rage ba su suna sai dai a addini duka ga mana Allah to tun da mun yaƙe su yanzu kan mi a ɗauke min wannan ya roƙi Ali bin Abi Talib shi Abdullahi kenan Usama kuma yana da wani darasi mai zafi da bai manta ba wanda Bukhari da Muslim suka rawaito a wurin yaƙi ya kashe wani mutum ya ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kuskure mutum yana kashe musulmai yana kashe musulmai sai da usama ya kanka da daga tabbata ne la la la Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya kake yi yanzu nan to ka dinga ko bushewa bai ba ya sare haka da ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam aka kanta ruwa da an kala la ilaha illallah yanzu kai ban ka da Allah ya ce ma qala illa tafiyatan ya rasulullah ya zama wallahi bai faɗa ba sai tsoro annabi ya ce me za ka kece zuciyarka daga la ilaha ba sai zuciya ba yace istaghfir li ya rasulullah annabi ce fa kafa la ilaha illa yace fa ma za la yuraddidu hatta tamannaitu anni lam uslim qabla yawm annabi bai gushe ba yana maimaita fa kaifa bi la ilaha illa wallahi har ne ko ina ma ni arne ne yau na zo musulunta saboda firgice wanda ya kake so ne da la ilaha illa to wannan yasa usama bai iya bin sayyidina ali yaki ba saboda wannan sai ya zama wannan kamar su hukuncin da ya faru da aka ce ta hakim su sun yi irja'in hukunci cewa an hukun hakamai da aka nada su sun barwa cewa daga baya dai Allah zai hukunta kuma da ne to wannan matsayin shi ya da murji'anci murji'anci ya da jabariyanci a taƙaice sai ya zama wannan bayan Allah ba su biya ke duk da shi Abdullahi Umar ya yi tsawon kwana har zamanin hajjajin Yusuf a sakafi hajjaji ya yi sanadin ajalinsa ya tura wani da takobi a dawashi ya soke shi da maki mai guba Abdullahi kan yi mutu yana kuka yana cewa ma ajibni asa ala shay'in illa annani lam uqatil ma aliyin alfiyatul baliya ban taba nadama a rayuwata zan sadu da Allah ina kuka cewa ban bi Ali yayi da na abin da farkin wallahi da na bi shi ala ayi hali murda jabariyanci cewa al'insan majburun ala amali dan adam din da gidan shi kamar gashin kaza ne kaje wurin iska bai da zabi ta wani kafada zai sauka sai inda ya ga ta kafa da haka mutane ba su da alhaki komai suka yi masu wannan aqida suka yi ta sako yadda suka ga dama in an musu magana su ce ai Allah ne to wannan sai kisa ta musulmi wajen mai da martani waɗansu suka wuce iyakar su ga guda daga Allah ma bai taɓa kaddara komai ba kowa ka gani shi da aikin shi ya kaddara ko a nan koshin kai Allah ma bai san da aikin ba sai da a'udhu billahi sai da masu suka yi shi da na hukuntawa to shine dalilin hadisin Abdullahi dan Umar kenan wanda na hadisin Jibril alaihi salam wanda Muslim ya rawaito da Ashabu Sunan cewa ya ji jabariyawa suna da wannan ra'ayi ya ce musu raddi wani ya zo haji ya zo Madina Ibn Umar yake gaya musu shi da abokinsa cewa in kun je ku gaya wa mutanen ba na tare da su saboda wannan hadisi kuma shine kusan karshen ahadi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولو شاء الله لعل يجرم ما فعلوا لك سألك تكلم فضرب يا رسول الله كبرس وما يقتلون كاجي دينك لسكيبا
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون قالوا هذه أنعام وعرس الهجر لا يقرها إلا من نشاء بذلك وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يسمى الله عليها قيام عليه سيزيد بما كانوا يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف هجر وقالوا cikin abin da suke shar'antawa bayan kashe ‘ya'ya da shekaru suke kawanta musu na kashe ‘ya'yansu wanda Allah bai shar'anta ba akwai kuma harafta wa kansu kamar da aka karanta a baya waɗansu cikin dabbobinsu da waɗansu cikin hatsinsu suke waɗannan hazi al'amu waɗannan dabbobi wa harfin da kayan amfanin gona hijir wato mu haramta wa kansu hijir wato min ba da islamin masdari alal mafhum saboda ai a kama ce mahajur sai aka ce hijir kamar yadda yake cikin sautin shukani bai kunu na hijiran mahajura a abubuwan da aka kebance suka muka haramta wa kansu haramun ne akan da waɗannan kayan amfanin gona da waɗannan dabbobi ba za mu ci ba ba za mu sha nononsu ba ba za mu lafta musu kaya ba ba za mu yi amfani da gashin su wajen saka tufa ba la yaqamwa illa man nasha'u bidanihi ba ne shan nonon waɗannan dabbobi ba ne cin namu sai wanda muka ga dama waye aka ga dama su ne sadatul ausani wato hadiman gumaka da kuma sauran waɗanda suke baƙi da suka ware za su ci da kuma miskinai da kuma a inda wanda suka ce namiji ba zai ci ba misali kamar bahira ɗin sa'iba wasila da ha ita bahira wato wacce uwarta ta haifi guda biyar in ta zo na biyar a mace in ta zo namiji za su yanka in ta zo a mace sai su yanka mata kunne su ce to shikenan wannan an horar da ita ta zama ta gumaka ba za a lafta mata kaya ba ba za a ci ba ba za a sha ta ba idan ita kuma sa'iba ita ce uwar bayyira ita ware ta ake yi to a ce wannan na dinki to ita ce in ta haifi ciki hudu ciki na biyar za a yi sa mata ido tana ayyuka in ta yi ciki na biyar ya'ya guda biyar duka maza to sunan ta sa'iba ba za a ce ta yar kuma ta biyar din a yanka mata kunne ta zama bahira ita kuma wasila tinkiya ce wacce uwarta ta haifa idan ta haifi ciki bakwai to in ta zo ita ta zo ta mace a in ta aka yi ta haifan maza tinkiya ce uwarta ta haifan maza ciki bakwai ita in an zo a kanta in ta zama tagwaye aka haife su ɗaya namiji ɗaya mace to ta matar ta zama wasila ita cinkiyar ita ma ba za a ci ba ba za a yanka ta ba sai dai ta rushe sai maza da mata su ci shi kuma ha namijin raƙumi ne uban garke wanda ya yi ciki wa raƙumai ciki goma ana aiki duka ma ba ta to hama zaharar ya kiyaye bayansa da lafta mar kaya tunda ko ba komai saboda wannan hidima wannan ƴaƴa da ya haifa ya zama uban garke ba za a tsara masa kaya ba za a masa to la ya'lamu illa man yasha'u bizani waɗannan ba wanda zai ci ko ya amfana ba wanda zai ɗanɗana na ci naman su ko ya sha naman su sai wanda muka ga dama bi za'anihim wato da da'awarsu ta ƙarya za'an ya yana zuwa ne yawanci da ma'anan da'awa ta ƙarya za'aman da zina kafaru allan yuba su قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما bizani dan ya nuna da'awar nasu na ƙarya ne ke da bizani mana ba Allah ne shar'anta ba wa an haramu hurrima zuhuruha waɗansu dabbobi sun haramta lafta musu kaya kamar hannun da aka faɗi kamar bayyana ɗin kamar sa'id ita zama wasila jinkiya ce ba da bayan da za a lafta wa tunda jinkiya ce hurrima zuhuruha wa an haramu la yakunu nasban la ya'lamu alai waɗansu kuma da suka waye a dabbobin ba a aikin hajji a kansu ba za a hau kansu wai a yi zikiri a ambaci Allah da sunan zuwa aikin hajji ba wannan ke na fassara ba za a ambaci Allah kuma wajen yanka su ba nan kuma min ba laƙin ba'd alal kun saboda dukkan dabbobin arnama ba sa kiran sunan Allah in za su yi ba wannan kaɗai ba ne kowace dabba ma ba wacce ake kira sunan Allah in za a yanka shi zai kyan fakumin ma zuke sun za'a dai in kuntum ya ji ne mu a bayan mu cewa mu mu ci wanda aka kira sunan Allah la yusla turan al sumallahi alayhi turan alayhi kaga wa Allah wanda wanda kaga suka yi wa Allah ba Allah ya sha sai yi bima ka yaftari da sannu Allah zai saka musu wannan abin da suka kaga wanda Allah bai shar'anta ba yan uwanan dangane da shar'antawa za ka ji yawanci yakan zama hujja mai ƙwari wurin masu da'awa irin ta kalafiya cewa kun ji a nan ma Allah na jan kulle arna sun shar'anta abin da bai shar'anta to har ma yana jan kulle cikin sotul shura am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin yadda na yake shuraka un yurduhu shin suna da waɗansu gumaka suna da wasu allolin ne ko suna da waɗansu masu tarantawa ne wasu allolin suka haɗa wa Allah matsayin tarayya da suke shar'anta musu addinin da Allah bai izini a yi ba anan suka ɗauki hankalin mai sauraro matuƙa sai ce gaskiya ba sai suke asalin dini a tawakkuf asalin abin da kake addini wata ɗaya tak kar ka yi gaba kar ka yi baya ka jira sai Allah ya ce ɗago ƙafa in kuma zai faɗa ta bakin annabi in ya faɗa kuma ka ɗago ƙafar jira ya nuna ma ina za ka ɗago nan kuma ba kai zaka ga annabin za ka jira ya fara ɗagawa kamar yadda yake sannu kamar a yake nuna sabbi misali in ya ɗaga ka jira daga ina ya sauke sai ka sauke daidai wuri in ka je ka da wurin kaɗan ka yi ifra ka wuce iya in ka je kafin wurin kaɗan ka yi tafri'i baka ta inda ake cikin ka in ka je dama da wurin kaɗan ka sauka hanya in ka je hagu da wurin kaɗan ka sauka hanya da haka sai a jira dole ya zama misali addini shar'anta shi Allah ya yi sannan kuma mutaba'atu rasul abin da suke dawa cewa sai annabi ya faɗa sannan a bisa yadda yi za ka gina cikin shi yasa za ka ga yawanci abin da suke kira cewa sunna sak bid'a sam to suka birge masu sauraro matuƙa cewa haka ne fa to in dai addinin nan da wanda aka turo ai ya kamata jama'a su tsifi kawai a saurara mar ya ɗaga kafa sai kowa ya in ya ajiye a ajiye daidai inda ya ajiye kowa ya ce duk wanda ya daga ya gaba ya yi fushi wanda ya baya bai cika ba wanda ya dama ya saka hanya wanda ya fushi ma ya saka a dawo da shi sai ci sai ga haka ne ba duk abin da kai komin kyansa in dai ba Allah ya sha'anta ba in ba annabin sai ba to shi kenan ka zama dan miki a ka zama dan wuta abin yakan burge masu sauraro matuƙa wato su haɗa su surki abin to idan suka yi wannan da'awa cewa haka ne abin da za mu tambaya sai a tambayi masu aura don ɗariƙa don Allah wuri dukun nan kan an shar'anta shi a matsayin kun shar'anta ne wajibi aka ɗauka a ba da farko muna so mu sani ba ibada ce farilla kan dukkan musulmi ya dauka ko kuma a'a ba wajibi bane ta dawwa dan mu san a ina za a auna ibada ta dawwa ce a bajin ta dawwa kowa ya ɗauki abin da zai iya ko kuma wajibi farilla ta ba wajibi ba ne muna jin kullum maulana shi ɗan usman bauchi radiyallahu anhu in zai ba da ɗariƙa sai ya ce ɗariƙa ba dole ba ce amma Allah yana son masu yin ta amma in ka zo ka ɓata ba ka shari'a oho ba dole ba ne to bari mu bi manzon Allah ya buɗe mana babin ta ɗauwa mu ga iya babin faɗinsa da tsawo ko yana da iyaka da farko mu koma Qur'ani Al-Qur'ani cikin suratul Baqara yana ce faman tadawwa khairan fa huwa khairun lah. Ba shi tadawwa dai faman tadawwa khairan fa inna Allah shakirun alim. Abu da yake duk wanda yake da abin da zai iya na tadawwa to bai laifi ba Allah ma godiya yake a irin wannan ne hadisin Bukhari ya zo kitabul imani na wannan bawan Allah mutumin kauye da yake tambaya da gaske ya zama wa inni sa'iluku fa mushaddidun alayka ni mai tambaya na bazan tsananta ma tambaya da gaske ne Allah ya aiko ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace Allahumma na yace da gaske ne Allah ce mu kadai ka shi mata masa da kowa yace Allahumma na da gaske ya yi suka mai sallah biyar yace na zakka eh azumi eh hajji eh iyawar eh to la azidu wa la anqus ba zan ƙara ba ba zan rage ba da mutum ya ji ya ce annabi ce aflahar rajul in sadaka wannan mutum in ya faɗi gaskiya ya samu babbar kaga wani ya ce ba zai ƙara ba ba zai rage annabi ce yayi babbar to saboda ba zai ta dawa ba kenan ko mu koma babin ta dawa ga babin ta dawa a buɗe da qur'ani ya buɗe mana ba mu gaban kanmu ba sai muka koma wurin manzon Allah ya rasulullahi alqur'ani ya ce mana ga ibadu na tadawa kowa ya dauki na zikiri da ibada da sallah da komai ina ne adadi da zamu dauka mu jira annabi ya ga mu sai ce mana kuzu min al-amali ma tuquna wa lan yashadda ad-din ahadun illa ghalabahu ولكن سددوا وقاربوا واستقيموا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة Annabi sallallahu alaihi wasallam in kun zo diba ibadan tadawwa kowa ya ɗibi abin da zai iya. Jama'a annabi ke magana. Sallallahu alaihi wasallam kowa ya ɗibi tadawwa nan zuri wanda zai riƙa yi amma yana cewa a haƙƙun a amali da lai adwamuha wa in qallat aikin da Allah ya ce wanda in bawa ya fara kullum ba zai daina ba har mutuwa ko min karanci shi za ku ji ke ce Allah na son masu ɗariƙa yana son saboda su sun fara ne har mutuwa ba su daina to wannan kenan wa in kallar komin karancinta da Allah ya buɗe nan kofa yace ba wanda zai tsananta wa kansa addini sai addini ya garce shi amma saddidu wa qaidu ku daidaita tsakanin ibada da ibada ma'anan saddidu anan kar je kai raka'a yau baka yi ko ɗaya ba baka saddada ba daidaito ya zama sadat jiya abin da kai goma sha biyu yau ma kai sha biyu yawwa to wannan shine kaga sajjidi ke wa qaribu kuma ku kusatar da tsakanin ibada da ibada kada kan wage lokaci ba ibada a tsakani sai surutu sai cin naman mutane wasta ilu bil gadatu rawa in kun zo ibadan nasu nan ku nemi ku yi amfani da awoyin safe da awoyin yamma dan Allah ya kuwa yaushe ɗan ɗariƙa suke lazumi ne da yaushe da yaushe da yaushe da yaushe sashi da yamma gadwati warrauha wa shay'in min ad-dulja da kuma wani yanki na dare dan Allah ya ake wajiba bayan magariba bayan dare ya ba to wannan lokuta ke wajen adadin ibada annabi ya buɗe kofa kowa ya yi adadin da zai a nan wani kan suna to ai da ba ku kai sahabbai fahimtar sunna ba da aka buɗe ƙofar adadin nan su ai ba waye ya yi gaban kansa ya taɓa jira muka ce da dama kaɗan a cikin ga bilal bin rabahi radiyallahu ta'ala anhu sayyidina bilal manzala sallallahu alaihi wasallam ya bukhari da muslim duk surawatu hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bilal wace ibada ne kake yi na ji samitu dakkana alayka fil janna samitu dakkana alayka amani fil janna haka ma kai a wata riwaya hasfana alayka fil janna na ji karan takalminka a gaba da ni a janna wace ibada kake yace ya rasulullahi wallahi ni dai kaida na bana zama ba alwala kuma da alwala na ta kare idan sake alwala sai na nafila raka'a sai Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ne ka ci gaba da ita nan kaga Bilal ya kirkira wa kansa ibadan nafila da Allah bai wajabta masa alqur'ani ba annabi bai wajabta masa a sunna amma tun da ya shiga kofar ta dawa sai ya ga wannan zai iya dauka ba inda Allah yake kar a zauna ba ba inda annabi sai ya wajabta ce a zauna ba ko yayi umarni amma bilal in dai ake ɗauko ibada Allah bai shar'anta a Qur'ani annabi bai ce ayi ba shine dai ga bilal to wannan kenan kaga wannan ya nuna sahabbai ma suka ɗiba wa kansu ibada ba annabi yace su yi ba shi ya ɗiba musu ba aya ba ta ce ba sunna ba ta kayyade musu ba annabi kuma ya ce wannan ne ma yasa ya ji karanta ka musu aljanna kaga annabi sai ya ji karanta ka musu aljanna yanzu anan fa bilal ya ce farillai ba ji karanta ka musu aljanna ya je sunnoni Allah bai sa annabi ya je kanta kan aljanna sai da ya karo wannan ibadar da Allah bai ce yayi ba annabi bai kallafa masa ba sannan ne annabi ya kanta kan aljanna duwa ba jama'a to wannan kenan a hadisi Imam Tirmidhi da yake magana kan imami masallacin Quba da bayan Fatiha da sura kullun sai ya kara kulluwa ma mu suka ja suka ce kai ba mu taba ganin annabi yayi wannan ba ba za mu ji ka sallah ba sai in zaka ja ni ko ba zan canza ba amma kuna gabatar da wani ya ku sallah ba sai kun ji ba to ba za so su ja da shi ya fi karatu annabi ya da musu sai suka yi abin da ga suka kai karan sa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da za su fi shan faru ila Allah wa rasul annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai malam me yasa kake kara kulu a bayan sallah ka ni kaga ina karawa ne yace wallahi ya rasulullahi so na da ruwa ba zai bari ne fatiha da sura bai mai ruku ban giya jama'a annabi zai hukunci anan za mu ji ina zai kai shi ta ko aljanna yana kara ruwa bayan fatiha da sura da annabi zai kara sai annabi sallallahu alaihi wasallam hubbuka iyyaha asfarka aljanna son ka da ruwan nan shi ma yake ka aljanna kaga nan yan uwa ya nuna kenan ai ba za a ga annabi son kudu ba amma bai taba kara amma da wanda ya kara ya yi sai fa da sunan ma ba annabi bai tabbatar mushi da aljanna sai da ya kara kudu ko da yake na ji ɗan cikin limamin su sun fata da sunan suka kara kudu su ma tunda wanda ya tabbata a sunan to sai ga wanda ya fi wannan jama'a wajen magana shar'antawa a ibada da ake sukan masu wuri da shi ga wanda ya ji wannan shine wanne hadisin bukhari da muslim wanda bukhari ya rubuta kitabus sawm muslim kitabus siyam babu sawmud dari wanda ya rubuta shi a babu siyam daud hadisin abdullahi dan amr dan as sayyidina abdullahi dan amr dan as ya kasance ya yi wa kansa alkawari baban sai ya masa baban ya shigo ya ga amarya a turbuɗe ba kwalliya lafiya ta ce kai wallahi ma da wannan mai gida bai taɓa ta kashin kiɗa na ba sai baban ya gane wannan ba kira ba zai ƙara ne sai ya yi tambaye shi ya ce wallahi ciyawa kan alƙawari ba zai ƙara baccin dare ba kwana sallah ba zai ƙara cin abinci da rana ba wani azumi zai sannan kuma daga yau ba shi ba mace kuma kullum sai ya sauke Qur'ani Abu ya san ko ya ja da shi ba zai ba shi ba zai yarda sai kai ƙara saurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan da zai ta kira Abdullahi da aka kira Abdullahi an sai alam ukhbar annaka taqumu da tasumu dar wa la taftir wa taqumu al-layl wa la taftir wa taqra'u al-qur'ana kullah qala bala ya rasulullah ba kai ne aka ce mun kana azumin zamani ba sharwa ba fashi kuma kai alƙawari kullum sai ka kwana sallah ba bacci da daddare kuma ka aure kullum sai ka sauki alqur'ani a lokacin nake saukan qur'ani iya qur'ani da ya sauka dan annabi da ransa qur'ani bai gama sauka ba yace haka ne ya rasulullah yace to ba za ka iya ba wannan ya ma yawa ikra'il qur'ana kullu shahr wa sun min ash-shahr thalathata ayyam fa innal hasanata bi ashri amsalha kullum wata ka rika sauke qur'ani kaga juz'i juz'i kenan sannan ka rika azumin kwana uku a wata ko wata ɗaya za ba ka ladan goma kaga ka yi azumin wata ɗaya kenan kwana ta sannan ka rika kula iyali ka suna da haƙƙi a kanka yace ya rasulullah inni udiku akthar min zalik ya zala wallahi wannan ya kaka mun ni wallahi wannan ya kaka mun zai iya fiye da wannan jama'a wannan ba fa kirkira kawai ba a'a yana sha ne da ashariul hakim shi annabin ke cewa ya isa haka ga inda za ta ce a ya rasulullah shi ba mai kai saka ce masa in ka ce ɗin sun ki ibada sun ƙara sun jawo ayi sun zama yan wuta to ga wani ya tabbata a sunna annabi ke dakatar da shi ta wallahi ya rasu lai yau ibu aksar min zalika fiye da haka ne ciniki suke da annabi ba annabi na yayi yawa ne a a a kara haka suke ta kara sallallahu alaihi wasallam har ta kai annabi ke tun da ka masa abdullahi ka riga azumi biyu a mako ka riga sauke qur'ani a mako biyu kar ka barci wani yanki na dare kana sallah wani yanki na dare yace wallahi sallah inni ajidu quwwa ya sallah karfi nake ji wallahi zan tafi da wani a nan sallah sai mu shi ce abdullahi watakila kuruciya ke damu la'allaka taqulu bikal ayyam ta yi kai tsawon kwana shi kuma ka'ida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in da yake ta yi to ta ma yi an gama bai taba cewa ta yi ba ta yi ba haka suka yi da sazun abi wa qasim hajjin ban kwana shi ma hadisin bukhari cewa lokacin da annabi ya duba shi ba yi da lafiya a mahajjatul wada yace ya rasulullahi ga dukiya ta ƴaƴana mata ne ba su bukatar dukiya nace zan yi sadaka da ita duka a fata sadaka mali kun kullu annabi sallallahu alaihi wasallam a'a yace to me sadaka da rabi annabi ce a'a yace as-sulus yace as-sulus as-sulus was-sulus kathir innaka an tazara warathataka adniya khairun min an tatruka fuqara yatakaffafuna an-nas yace sulusi eh amma shi ma fa sulusi ne yau ka bar mazaɗanka a wadace in ji manzon Allah shugaban zahidan duniya da lahira shugaban masu sadaka da kyauta na duniya da lahira ka bar mazaɗanka a wadace ya ji ka bar su a tsiyace suna jin jama'a suna bar kuma yace la'annaka tukallaf fayantafi bika unasun wa yudarru bika akharun da kake gani kuma za ka mutu a barka fa kai ga gwara wani su su amfana da su da kai asal da yake afa ukallan mu gwada asal ya rasulullah yanzu ba abokai na safa da muka jihadi sai su tafi su bari ta kwarai ko sai ta yi abarka annabi ce innaka lan tumsika nafaqatan tabtaji biya wa zalla hatta luqma taj'al wa fi zawjatika illa ujirta alayhi wallahi ba za ka kafa kashe kuɗi saboda Allah ko kallala ce sai ko loma ka sa a bakin matan ka sai Allah ya biya ka ta ba sai ka wanda kanka ka To jama'a bayan wannan muhawara sabi sai da shekara arba'in. Shi kuma annabin da ke muhawara da shi a lokacin abin da ya rike masa bar duniya watanni ne. Bai wuce wata uku ya rasu ba a lokacin da ake wannan magana. A watan Zulhijja, Muharram, Safar, Rabi'u, Awal, Zulhijja. Shi kuma bai gani zai rasu tun da annabi da Allah ka. To kaga bai da shekara sama da arba'in. shi ma abdullahi da annabi ya ce masa la'allaka ta kunu bika rayyan bayan wannan maganan sai da shekar sama da arba'in shi ma tunda wannan magana hadisin na amru abdullahi da amru as ya faru ne bayan hijira ta wuce shekara bakwai saboda amru yana nan akai abu amru kuma ya musulunta ya zan shekara bakwai shi gobe ya rasu sai da ya tafi shekara hamsin shi abdullahi da amru as to yan uwa kaga sai an kula da sai ce maka ta ji kai tsawon kwana ka ɗibi ibada da za ka iya annabi na jan kunnen da ne zo ne an shiga ba a fita ana gani an shiga ba a fita nan jijjaniya saboda na an an shiga ba a fita ka ga yin shirki ne samu asali ko ka ɗibi wanda za ka iya dan ta ji kai tsawon kwana ka zo ba dama ka ajiye saboda an fara ba a ba nuzuri ba ta kai to shi ne yake sai da ya maka annabi ce to tunda ka matsa ka ɗauki siyamu da'u kai da siyan siyamu da'u ka ne su mu yauman wa yafdir yauman ma ka ɗauki azumin annabi da'u ya kan yi azumin yau gobe sha ya ce wallahi zalla wannan ma ni ne fiye da haka ne ka kai da haka ba fiye da haka lashe a kan min zalika a nan za ka annabi tsaye da shi wuri shi da kansa yace ya laita ni ka dinki rufata rasulillah ina ma na kaɗi sauƙin da annabi ya bani fashaddatu ala nafsi fashaddida alayya yace na tsananta wa kaina aka tsananta mu sai zama na yi tsawon kwana da annabi faɗa amma ba da ma na ajiye saboda mai ikan shi da wa'azi a shi kaga shi a nan manin jami'a da suka tashi gaba da kaga inda suka samu ba da ma ajiyewa sai a Abdullahi ce na tsufa sai ya zama in abin da yake saboda ya tsufa ya tsufiya jikin bai ɗaukar ƙarfin azumi sai ya yi sati yana shan ruwa ya samu ƙarfin jiki makon gobe kuma sai ya yi da Allah ya yi fashin kwana ɗaya ko bai ba ya zama libanin ko bai zama ya zama siyamu da wuri ko da ne karbi wannan da Allah bai tilasta shi kan ya ɗauki na siyamu da wuri yaushe zai samu ranar fashi da zai samu ƙarfin jiki babu kuma ga shi an fara ba abin kaga sauran jama'an gari ba su azumi ko ba laifi amma shi duk ya ga fadilan su to bambancin da wanda ba sa dalika kenan ba laifi bane in ba su ba amma mu wajibin mu yadda Abdullahi wajibin sai wannan ibada har mutuwa mu ma sai zama wajibin mu ne mu مغرب ولو شاء الله ما بقى وذو لا تمنى سيزيد ما كانوا يكتبون فسند الله زي ساكا musu kagen da suka وقالوا ما في وقالوا ما في الدنيا بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقال ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا إن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم innahu hakimun alim wa qalu sukan ce ma fi duni hadil al'an abin da yake cikin wayannan dabbobi wato wannan bahai din da fawaid da hawani da da da wasail banda wanda suka ware gudanni a cikin su akwai wanda suke ware wa zallan mazan su maza ne kawai da su misali akwai wanda suke maza kawai za su iya hawa maza kawai za su sha nononta maza ne kawai in an yanka za su ci amma mata ba za su ci ba nan ma shi ibn al-anami malaman tafsiri sun kasu biyu wani sun fassara da nonon raƙuman wani suka fassara da jinjiniya da ke cikin raƙuman ma shi ibn al-anami kowanne kuma zai ce khalifatun bi zukurina na mazanmu ne zalla wa muharramun ala azwajina ya haramta akan matan kaga wannan tun ba yau ake nuna mata warayya kenan ashe babu littafin da ya kwato mata yanci kamar Qur'ani ka gani nan wai mata ne a dace a ware wani nama a cikin maza ko za su mata ba su ba wani nanin dabba mata su ya maza maza su ya mata ba su ba wa muharramun ala azwajina fa in yakun maitan in kuma zan mushe ya mutu fa hum fi shuraka sai su taru da mazan da matan duka su ci in ya zama musu Allah ya ce ji wasu da sannan Allah zai saka musu wannan sifantawa na shar'anta da suke wanda Allah bai shar'anta musu ba wato na kagawa da suke inna wa hakimul alim sai Allah da yawan hikima ne alimin kuma masani
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وهرموا ما رزقهم الله افتراء وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فضلوا وما كانوا مهتدين الكسر الذين قتلوا أولادهم سفها من غير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فضلوا وما كانوا مهتدين قد حقيقة أسر الذين قتلوا أولادهم cewa zayyana duka sirri min al-mushriki na katala auladin shuraka'u cewa shaidanu sun kawanta musu kashe ƴaƴansu mata da fiske su hakika waɗannan waɗanda suke kashe ƴaƴansu mata ko kuma su yuhuri su kashe ɗansu namiji a safahan saboda wauta su kashe ƴaƴansu mata saboda su ce wai al-mala'ikatu banatullahi wai ƴaƴa mata wai malakuyan Allah mata ne amma su ko ba sa son matan ba in za mu sace alikul banata bil banati ku hada mata da mata ku kashe su tafi ta inda malaiku suke kuma ba wai ina ga ba sa son matan ne za ku shira da bilin sa zalla wajin musulmin wa kabi har Allah yana cewa a yana cewa amna da insani ma tamanna yana da yana tafi ka iya kismatun biza wannan kaso da aka yi kaso ne na zalunci a ce a dinda ba ku so da ya mata shi suke jingina wa Allah ko kuma ya maza kuke so wa kanku Allah ya tsarkaka bai da ɗa namiji ko mace masu ba na fitar kar ka kiran lazina ka taru a wuraren musaffahan hakika waɗanda annabi ka taru a wuraren musaffahan wanda suke kashe ƴaƴan saboda wauta sun yi asara da gaira ilimin ba tare da wani ilimi ba nan abin da ta fi safahan daban da gaira ilimin daban akwai abin da zai zo wahayi ne ya kawo ciki amma zai ba ko a hankali na ɗan adam kayi kayi ka gane hikima abin ba kai saka gane sai ake shi ta abudan ana yi ko ba a gane in duk masu hankalin duniya suka ta suka kasa gane wani abu na hukuncin Allah ba zai sauke hukuncin a kafaɗan al'umma ba dole ta ci gaba da yi sai ake shi ta abudan kaga inda inda ya zama wato abin ya kasa karban hankali amma Allah ya ce da Allah ya ce ya matan da ba laifi ba amma subhanallah Allah ba zai faɗa ka tunda bai shar'anta ba gashi ba ilimi bane wauta ne wa haramu ma lakum Allah quran ala Allah sun haramta wa kansu abinda Allah ya zuta musu ya zuta sun shi na dabbobi da kayan hatsi hadiyan amu wa harfin hijr ma la yaqamu illa ma sha dubani kaddan du hakika waɗannan sun fito ma ka rubuta dina anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana a Madina ya rura wani cikin sahabbansa kullum yana zama cikin tagumi da bakin ciki matuƙa kullum shi kaɗai gani dubuwa na gana kuwa cikin bakin ciki annabi zai zai shi lafiya wani lafiya me yasa ne ka ne ya ji sun da wallahi ban san ba da labari yace menene yace wani zunubi na aikata a jahiliya gani na wallahi ko musulunci da wuya zai iya kankare mu shi ba na jin Allah zai yafe mu ko na musulunci annabi zai ce labari labarin wani zunubi ne yace ya rasulullahi ni na kasance ina wa'adin banati ina bisna ya mata kaga anan shi yasa alqur'ani yake ba mu labari a kiyama ba ne bisa ya ya matan za a tambaya ita wacce aka bisna ita Allah zai tambaya wa idan mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat kai ka taba ganin wanda aka ci zali an shaƙe shi an tambaye shi me kai aka ci zali ashe azzalimi ya zama balle wanda aka zalunta ba ke jijjigawa ita wacce aka fi san Allah ke tambaya mene laifin da kike aka fi san kida to wannan bawan Allah ya Rasulullahi na kasance ina jin ya mata sai wata Allah azza ni ya mata kikkiawa uwa ta sai ta mata ta uwar yari sai ta magiya don Allah wannan ka barta don Allah wannan ka sai ta magiya tana kamun kafa har na tausaya na haka nace na maka alƙawari wannan ba zan kashe yarinya ta je mata budurwa kyakkyawa ko ina manema suka fita daga ko ina na nema wurin da na ga manema sun fara yawa sai wannan hamiyyar ta taso mu kai ina ba zan bari dole ya tsaye nan jiyar bisin da zai ta je ta damu wai yana ganin ko da yarsa wani gida wani mata walakanci ko aka ci mata mutunci ko na abu to gara a ce tana kabari shi kenan sai dai azama ban na kulla zuci ban ga kowa ba cewa lallai sai na bisu sai na cewa jatumar da Allah zan je ganin dangi amma ina so in tafi da yata wacce jatumar ta ta murna ta ta murna ta mata kwalliya ta mata ado amma kan ta ta kama gezan mahaifina tana roƙona don Allah karka ci amana don Allah karka ci amana na kan yari don Allah karka ci amana karka tafi kuma ka je ka kashe shi na mata alƙawari na rantse mata da dukkan abin da ake rantsuwa a jahiliya ba zan kashe shi kuka tafi muna zuwa da muka muna cikin daji muna tafiya yarinya cikin soyayya tana son babanta ta rike da shi gamgam kawai muna zuwa ta ga dai wata rijiya sai jikinta ya bata kawai sai ta fashe da kuka da ta ga mun so rijiya na tsaya ta yi ta kuka ta rike rigana baba baba baba na tuba baba ina ma baba don baba ka tuna da amanan mama kar ka ci amanan mama baba kar ka ci amanan mama ka mata alƙawari ba za ka kashe ni ba baba kai hakuri baba sai in kalle ta sai in kalle rami bijiya in kalle ta sai ta sai ya sa in fasa in kalle rami ta ta rike ba ana haka ana haka kawai sai shaidan ya galaba kai na dade a wurin ina na yi ba zai yi sai na ɗaga ta haka na jefa ta abin ƙaran da kai da na jita kan cikin zurfin rijiyar irin tsohon rijiyar da ba ruwan sai na ji ƙaran suna baba ba ka kashe ni baba ka kashe ni baba ka kashe ni na tsuguna a cikin rijiyar nema ko ina ta kuka ban ba wurin ba ina ta jin kukan da ni ma ina ku har sai da na daina jin kukan ta alamar ta mutu sanar da rashin dariya tun lokacin wallahi bai gama labarin da ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka duk sabon wuri suka yi kuka annabi sallallahu alaihi wallahi da Allah ya yi izinin hukunta wani da laifin jahiliya wallahi kai ne farkon da zan hukunta وشين صفهم بغير علم الدين وحرموا ما رزقهم الله سبحانه على الله قد دلوا حقيقه wannan sun bata وما كانوا مهتدين بس زما شيء ba
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نخله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نقله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حسابه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وهو شيء أن wanda shi kaɗai ke da ikon halattawa da harantawa tun da shi ya halitta kayansa ne ya kamata a saurara mu da kuɗi ne halal ne haram dodanni ba su halitti komai ba shekaru da suke halitta ba su halitta ba su halitti komai ba mutanen jahiliya ba su halitti komai ba halitti komai ba a sha ma'ana haƙƙin halattawa da haramtawa haƙƙin wanda ya halitta in kana so ka halatta da haramta sai ka yi taka duniyar sammanka da kasanka ka yi bayan ka halatta musu ka haramta musu amma wannan na Allah wa huwa Allah ne shi ne wanda zai an sha jannati shi ya kirkiri gonaki marushati wa gaira marushati waɗanda suke da bishiyoyi a tsaye wato gonakin da suke da suke tsirowa kan bishiyar kan kan kara zangarniya a wangare ba da wanda da wanda ku wangare ba da wanda ku suke kwance waɗanda kaman yaɗo suke kaman a ce gyaɗa kaman a ce wake kaman a ce doya kaman a ce zogale da abubuwan da suke yaɗo suke akwai waɗanda suka fasa fasar ma'arushatin ɗin cewa waɗanda aka shuka a gari su ne marushati general ko da ma ce ko gyaɗace ko wake marushati suna suna istinadin wannan fasara nasu zuwa ga qira'ar da aka rubuta qira'atul ahad ce wajen sai na ali da bi dalil jalal yana karanta wani an shi a jannatin magrusati wa gaira magrusati ma'ana magrus wanda aka dasa bangaren babu sati ko wanda ba dasa ba kaga ai na bayan gari na dazin suka ai ba wanda ya dasa Allah ya fitar kawai na gonakin jama'a kuma su suka shuka abin su to a maruwa da gaiwa wannan nakala wa zar'a mutalifa na kullu da dabinai da ya'yan hannu ya'yan tsiro muktarifan kullu waɗanda ɗanɗanon su daban-daban ga shi ɗaya ruwa ɗaya suka sha yusqali ma'in wahid ونفضل بعضها على بعض في الأكل gashi dai ruwa ɗaya suka sha amma ruwan da tsada ruwan da tsada ya sha yi zaƙi shi gauta ya sha yi ɗaci ruwan da tsada ya sha yi ja shi ɗin ya sha yi baƙi irin kiza sun bambanta a kala sun bambanta ma a ɗanɗano ruwan da lemo ya sha ya yi tafshi in ka zuciya shi goruba ya sha ya yi tauri ya kamata ce ya kamata ce wanda sha goruba irin da su goruba da gani ruwan ba ka san wanda sai dai sha da su goruba wanda sha lemo kuma da ka ja da lemo za ka ja ja ya kamata ce wanda sha lemo ɗaya ne amma kuma su tsadi ma in wahidi da ruwa irin ya ke sha da su amma da kansu muktalifar kafin wanda zai tuna da zaitun warkumana da rumani mutashajiya wa gaira mutashaji waɗansu suna kama da juna misali waɗansu a girma za ka ga suna kama da juna kamar da muka ce misali tsadar nan da dinya za ga a girma duka da kada dinya suna girma iri ɗaya amma a ɗanɗano a kala dinya fari ne amma na da zaƙi sai dai ƙwallonsa a ciki mai tauri ne ƙwallon shi ne seed ɗin shi ne wato iri bazara ɗin shi ne iri irin da za a ci a shuka sannan shi kuma ƙada gaɗa shi ake kamar da ake gaɗa lemu ƴaƴan da ake samu ciki su ne za a ji a shuka. Misali da wutar kunu min samari za a kamar Allah ya ce ku ci daga ƴaƴan tsiro na waɗannan gonaki a lokacin da suka tsiro. Ma'ana kar ku ce hazi an amin wa harsun hijir. Ku ci halal. In dai ga wanda ya kirara a saurara mar ya faɗi wanne ne halal a ciki wanne ne haram na lokaci Allah ya mana gafar Allah ya jika mu jika iya iya mu wannan na saka sharan dole ne Allah ya kara mu rubuce lafiya Allah Allah ya mana barka barka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji ba dumu albarka sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana dukkan musulmi ya tashi hankalin ya rashin tsaro da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله اكرم دار العزيز بارك في دعوة الحمد لله
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوطأة فإنك فوق القائنات سماء